أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته jinjina ba dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da aminci su kara tabbata ga farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah kara masa aminci da iyalan gidansa da kuma sahabbansa masu albarka yarda Allah ta kara tabbata a gare su godiya ta tabbata ga Allah wanda cikin kaddarawarsa ya ni'imtar da mu irin wanda lokaci mai tsada a rayuwa ga al'ummar musulmi muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu ya mara gam da kasar da samun dacen dukkan ayyukan da muka yi su zama to Allah ya karba kuma Allah ya yi mana kurakuran mu yau muna wuni na sha hudu ne wanda shi ne wuni na goma sha hudu ga watan ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara ɗari hudu da arba'in da biyar muna fatan allah madaukakin sarki ya imara jagoranci ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai ya kuma ne santar da mu kuskure idan mun kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka samu daga cikin bayanka da kake ainihin yantawa a wannan wata Allah ka samu dace da dukkan alherin da ke da kai a wannan wata mai albarka gashi dai Allah Allah da ya kaddara mana ci gaba da samun a falala ta wannan tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka a irin wannan lokaci da aka saba gabatarwa a wannan wata mai albarka darasinmu na baya muna da cikin wannan sura mai albarka sotun zumar inda muka tsaya a aya ta tara ko yau insha Allah za mu tashi aya ta goma muna fata Allah madaukakin sarki ya agaza mana ya ce maka mana na'am
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أمثلوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ubangiji tabaraka wata'ala yake babu labari ya umarni bayansa masu imani akan su ci gaba su dawama akan imanin su da tsoron Allah Allah ka samu daga cikinsu Allah ya ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina wanda kuka yi imani ittaqu rabbakum ku dawama akan tsoron ubangijinku ana son mutum musulmi mumini a kowane lokaci a same shi a cikin tsoron Allah hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ta ittaqullaha haisu ma kuntum wato ku ji tsoron Allah duk inda kuke ana jin tsoron Allah ne kana cikin mutane ko ko kai kadai da rana ne ko da daddare ne tare kake da wasu ko baka tare da wasu kowane lokaci ya zamanto tsoron Allah madaukakin sarki yana tare da kai kamar da tufafin suke jikinka don Allah madaukakin sarki ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fadawa bayansa ce ya ibadi allazi da amanu ya ku bayina da hukun imani ittaqu rabbakum ku dawwama kan tsoron ubangiji subhanahu wataala domin me yasa Allah madaukakin sarki yayi kiran mu'minai akan su dawwama akan tsoron ubangiji saboda lil ladina asanu fi hadhihi dunya ga waɗanda suka kyautata rayuwarsu da ibada da tsoron Allah da ayyuka na gari idan sun da mummunan ayyuka a wannan duniya Allah maɗaukakin sarki ce hasanatu suna da kyakkyawan rayuwa kuma suna da kyakkyawan makoma ranar gobe alkiyama sai sa Allah ya ce a dawo ma kan tsoron Allah shi tsoron Allah shine wato wata sufa daga cikin sufofin da ɗan adam idan ya siffantu da shi ya samu ribar duniya da lahira kaga Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani mai girma hatta addu'a Allah bai karba sai ta wayanda suke jin tsoron Allah wanda yake jin tsoron Allah kai da shi idan kai addu'a Allah zai karbi tashi sama da tasha domin Allah madaukakin sarki da ka kisa da yaya Annabi Adam ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah ya ce yana karbar ibada ne ko kuma yana karbar addu'a ga wanda ya ji tsoron Allah tsoron Allah shi ne wanda idan mutum ya same shi a rayuwarsa ta duniya to Allah maɗaukakin sarki zai rika mashi mafita a cikin kowane al'amarin da ya ɗaure masa kai ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا لما أجار ومن يتق الله يجعل له مخرجا كتب الأمر نعم wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makharaja ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace duk wanda ya tsoron Allah Allah sai ya sa mishi mafita sannan wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra sannan Allah yace wanda ya tsoron Allah duk wani al'amarin shi sai Allah ya sauƙaƙa mishi kaga a nan gurin natija kala nawa Allah ya kawo mana akan tsoron Allah akalla nassin alqur'ani mai girma daban-daban abubuwa guda uku ga mai tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya ce yana karɓar addu'a ne ko ibada ga mai tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya ce wanda ji tsoron Allah ya ji Allah kuma karga zai kawo mace mafita daga kowane halin kunci da ya shiga ƙari ko daɗi da ƙari ya ce wa yanzu ko min haisu la haka su kuma Allah ya bashi arziki ta inda bai tsammani kaga abu hudu kenan wa man yattaqi Allah ja Allah min amrihi yusra abu na biyar duk wanda ya ji tsoron Allah Allah sai ya sanya mai cikin al'amuran shi sauki sannan idan wani al'amari ya zo ka kasa gane bakin zaren Allah madaukakin sarki yace idan ka ji tsoron sai Allah ya bayyana maka abin da ke shi ne dai in tattaqullahi da Allah kun furaka da ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaga a wannan ayar jerin abubuwa guda uku dukkan su babu ɗaya wanda yake ƙarami daga cikin abin da Allah yake baiwa mutumin da ya ji tsoron Allah ya yi wallahi na amuru ya kuma sai ma da ittattakun laha idan kuka ji tsoron Allah ya ji Allah kun furakanan Allah sai ya sanya muku mafita zai warware muku duk wani kullin da ya kulle ya ji Allah kun furakanan wai kafir aku sai atiku kuma zai kankare muku zurbanku kuma zai shigar da ku aljanna haka dan adam dukkan musulmi yana bukatar wannan to babu shakka tsoron Allah shine sufa daga cikin sufa ta kamala ga dukkan mutumin da yake mai imani shi yasa Allah ya ce ku dawoma akan tsoron Allah domin alladina atunu fi hadhihi dunya duk wanda suka kyautata rayuwarsa a wannan rayuwar ta duniya suka ji tsoron Allah dangane da barin saban Allah suka ji tsoron Allah akan yi ma Allah da Allah ya ce hasana suna da aljanna kuma suna da kyakkyawar rayuwa a duniya wa ardullahi wasi'atan ubangiji ta'ala ya ce ga kuma Allah ya yarwata kasar shi kasar Allah tana da fadi me yasa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan magana idan an kira ka akan wani abin da yake saban Allah a wani waje ka kaucewa gurin sai kai wani guri Allah madaukakin sarki bai kuntatawa dan adam wato halin da zai rayu a kai shi ba a duniya Allah ya yarwata duniya gashi ne kasar tana da fadi da aka ce wa Abdullahi wasi'a wato kasar Allah yarwatacciya ce sai dai mu sani innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah madaukakin sarki ya ce masu hakuri akan yi ma Allah da'a masu hakuri akan barin saban Allah Allah yana cika musu ladansu ba tare da lissahi ba kamar da shehu malami al-imam auza'i yace laysa bi wazrin lahum wa la yukar lahum innama yugarrifu lahum gurfan waɗanda suke da hakuri a nan duniya sun yi hakuri akan yi ma Allah da sun yi hakuri akan barin saban Allah sun yi hakuri akan jarabawa da Allah ya musu to Allah zai jinka musu lada a ranar alkiyama ba sai an yi adadi ba babu lissahi Allah ka samu daga cikin bayin ka masu hakuri sai Allah ta'ala ya ce قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين Allah maɗaukakin sarki ya ce kulka gaya musu ya Muhammad wa anta Rasulullah ka gaya wa al'ummarka kai ma'aikin Allah ne ka gaya wa al'ummarka da kuma kai karan kanka ka ce musu inni a khafu in asaitu rabbi ina jin tsoron ni idan na saba wa ubangiji na yaumin akwai wani wuni wanda yake akwai azaba wanda take mai radadi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin tsoron ya saba ma Allah saboda jin tsoron wani wunin da yake da azaba wanda take mai girma ai muni muka fi cancanta mu ji tsoron Allah saboda tsoron wata rana da take da azaba mai girma domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana mana ya gafarta mai duk abin da ya laifi sannan abin da ya jinkirta ma bai yi ba kafin ya yi Allah ya karɓi rayuwar shi ma Allah ya gafarta inda da laifi ne إنا فتحنا لك فتحا مبينا مهم.
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر نعم.
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما Allah ya bayyana wa al'ummar duniya ga baki ɗaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa buɗi babba me yasa Allah faɗa kai ce da ya gafira laka lahu ma taqaddama min zambi Allah ya ce yayi wannan buɗe gare ka ne dan ya gafarta maka duk abin da ka aiwatar na laifi a rayuwarka Allah ya gafarta shi wa ma ta'akhkhara da abin da ka jinkirta ba baka yi ba in dai sabo ne na Allah ko da ka yi niyyar yin shi baka yi ba Allah ya ce ya gafarta masa kaga wannan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam an yafe masa laifin da ya aikata da wanda ba bai aikata ba amma sai gashi Allah yana ce mishi kul ka gaya musu inni akabu in asaitu rabbi ni ina jin tsoron idan na saba wa ubangiji na to akwai azaba a yawmin wani wuni wanda yake azimin mai girma saboda haka to a can bayan kotu zakar Allah ya ce matsalar ki guda Allah ya ce ka gaya musu inni umirtu an abudallah Allah ya umarne ni cewa in bauta ma Allah madaukakin sarki sannan muku da sallahuddin sannan ina mai tsarkake addinin nawa gare shi kenan ibada ba a yi ta sai da tsarki inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakakke ne bai karbar ibada sai ga wanda yake da tsarki sannan idan aka yi ibada sai an tsarkake ta daga shirka da gariya Allah madaukakin sarki yake karba tunda Allah ya ce ka gaya musu cewa an umarni in bauta ma Allah sannan ina bai tsarkake ibada ko kuma addinin nawa ga Allah madaukakin sarki yace wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kuma Allah ya umarne ni in zama daga cikin farkon masu mai kauya annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon musulmi ga wannan al'umma tunda shi Allah ya fara tabbatarwa da wahayi shine farkon masu imani sannan ce kulka gaya musu inni akhafu ina saitu rabbi azab yawmin azim ina jin tsoron idan na saba wa ubangiji na nai ma Allah shirka ko na saba mishi to ina jin tsoron akwai wata rana wanda Allah madaukakin sarki yake kama bawansa da azaba kuma wuri ne wanda yake bai girma Allah ya tsare mu sai Allah ya ce قل الله أعبد مخلصا له ديني مم.
فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين bayan Allah ya ce ka gaya musu an umarni ne in bauta ma Allah ina mai tsarkake addini Allah sai ya ce kul kara gaya musu ne Allahu abud Allah kadai shine abun bauta waɗannan ayoyi ayoyi ne wanda suke makiya an samu mutane a lokacin babu abin da suke wa Allah sai shirka shi yasa Allah yake maimaita kalmar bauta tare da ikhlasi wani ka gaya musu Allahu abu Allah madaukakin sarki shi kadai ne zan bautawa mukhlisan lahu dini kuma ina mai tsarkake addini na gare shi ba tare da na hada shi da wani ba da haka babu duma shi itum ya ku mushrikai Allah yace ka gaya musu su bautawa su kuma abin da sun ga dama min dunihi wanda ba Allah ba idan har ba su yi za su yi imani da Allah su bautawa Allah shi kadai ba to su je su bautawa abin da suka ga dama wanda ba Allah ba Allah ya ce kul ka gaya musu duk wanda ya kasance a cikin bautar wani Allah ba Allah ba inna khasirin alladhina khasiru anfusahum lalle su ne tababbun da suka tabar da kawunansu ba su kadai ba wa alihim da kuma iyalansu ba domin duk mutumin da yake bai bauta ba ubangiji tabaraka wata'ala ba bai dora iyalansa akan bautar Allah ba shi ya mutu yana ma Allah shirka iyalansa sun mutu suna ma Allah shirka to yana daga cikin waɗanda suka taɓe kuma sun tabar da kawunansu ne da iyalansu a ranar tashin alkiyama Allah ya ce idan mutum kuma ya kasance gaba ɗaya shi da iyalin sun tafi musu Allah ba ala zalika huwal qusranul mubin Allah ya ce wanda kace tafi wanda kake babba kai ka tafi wuta iyalinka sun tafi wuta diyanka sun tafi wuta jikokinka a wuta duk gaba ɗaya kaga babbar asara kenan ta inda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin suratul ra'd akwai wadansu bayin Allah wanda su za su shiga aljanna uwayensu aljanna kakanninsu aljanna ‘ya'yansu aljanna da kuma kamakuninsu duka cikin aljanna kaga waɗannan sai daga cikin su kuma suka samu babban rabo a wannan rayuwa ta duniya ga baki daya Allah ka samu daga cikin su sai Allah ta'ala ya ce lahum min fawqihim gulalun minan nari wa min tahtihim gulal dhalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun duk waɗanda suka bauta ba wani Allah ba Allah ba a nan duniya da su daga iyalansu Allah maɗaukakin sarki ya ce sun taɓe sun yi asara domin ranar tashin alkiyama za a sanya su a cikin azaba kuma lahumin fauki yin zulalin minanna a samansu kuma an musu wata inuwa amma inuwa ce ba mai ba da sanyi ba inuwa ce ta wuta mutum yana cikin wuta sannan an mashi inuwa ko kuma rumfa da wani nau'in wasu abubuwa na azaba kuma na wuta wa min tatihim zulalun kuma an musu shimfiɗa a ƙarƙashin ƙasan da suke kai shi ma wata irin shimfiɗa ce ta wuta Allah ya kare mu shi yasa Allah ne ya bada labarin irin wannan nau'in azaba daban-daban sai ce zalika yakawfullahu bihi ibadahu da irin wannan nau'ikan azaba ne Allah yake tsoratar da bayinsa ko sa ji tsoron shi da mishi shirka Allah sai ya ce ya ibadi ya ku bayina fatakuni ku ji tsoron Allah kada kuwa Allah shirka subhanahu wataala sai Allah ya ce wallazina jtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir ibad Allah sai ya ce wallazina jtanabu at-taghut duk wanda suka lissanci dagutu domin dagutu da yawa ne mafi girman dagutu shine shedan da wanda ya da'awar abauta mishi ko a mishi wani nau'in abin da Allah kare ake wa kuma shi ba ce a mishi kuma yarda da a mishi wannan abin shi ma dagutu ne bin tsarin wani hukunci wanda ba na Allah ba to wannan shi ma bin dagutu ne dagutai dai suna da yawa amma mafi girma daga cikin su shine shaitan to da abin da yake da sufa ta dagutu a matsayin ka mai imani da Allah sai ka nisanci abu kada sami ka kana biyayya ga dagutu saboda Allah ya nuna mana tabbatar imani ma baya yiwuwa ga musulmi sai a lokacin da yana sinta dagutanci kamar yadda fada a cikin sutul bakara wa man yakfur bil taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa ubangiji ta Allah ce wa man yakfur bil taghut sai wanda ya kafir wanda ya kafir cewa taghut wa yu'min billah sannan ya imani da Allah ashe kaga imani da Allah bai bai samun kamala sai a lokacin da mutum yana sinta dagut ya kafirce masa to lokacin nan ne Allah ya ce bukari su tamsaka bil urutul wusqa wanda mutum ya riko da igiyar Allah wanda take mai karfi wanda ba ta tsinkewa sai anan Allah ya ce walladina tadabu taguta duk waɗanda suka ne sanci tagut ayyabudu ha dangane da bautar tagutu ba sa yi wa adabu ila Allah suka maida al'amarin su zuwa ga Allah suka bauta ma Allah shi kadai Allah ya ce a gaya musu lahumul bushra suna da albushir suna da samun rabota da gidan aljanna suna da tsira ranar tashin alkiyama Allah ya ce fabbashir ibadi ku ba da albishir ga bayina waɗanda suke nisantar duk abin da shafi dagutanci suna mai da al'amarinsu zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya ce yana daga cikin su kuma subbas alladhi da sami da kaula alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah
bayin Allah na garin da Allah ya ce a ba albishir alladhina yastabi'una alqawla waɗanda suke sauraron zance za su ji magana ta Allah madaukakin sarki kuma za su yi aiki da ita shi musulmi Allah ya halicce shi ne mai wayewa zai iya sauraron kowace magana daga cikin magana mai magana amma Allah ya mishi hankalin da zai bambanta abin da yake na kirki da wanda ba na kirki ba abin da yake mai amfani da wanda baya amfanarwa abin da in ya bi shi a cikin magana zai samu tsira a wajen Allah da kuma abin da in ya bi shi zai halaka shi yasa Allah ya rayuwa mutane waɗanda suke sauraron kowace irin magana amma idan sun tashi bi ba kowace suke bi ba kar ka zamanto kai da abin da aka ce ma zaka ce to kuma zaka bi a ka zamanto mai bambanta abin da yake daidai da ba daidai ba a cikin dukkan maganganun da zaka saurara shi yasa Allah ya ce alladhina yastari'una qawla waɗanda suke sauraron bayanai kowace irin magana suke saurara amma idan sun tashi biwa ba kowace suke biwa fahimta biyu da ahsana sai su mafi kyau idan an ce ga abubuwa guda biyu wannan mai kyau ne wannan mafi kyau ne to za su yi wanda shine mafi kyau din to wannan shine sufar mutanen kwarai mutanen kirki alladine yasamiuna qawla wanda za su saurari magana kuma su fahimce ta kuma su yi aiki da wanda take mai kyau a ciki shine fahimta biyu da ahsana ulaiikal ladina hadahumullah kaga waɗannan Allah madaukakin sarki su yace su ne waɗanda Allah ta'ala ya shirye da su sibbul alamar mutum Allah ya Allah ya shirye da shi ya waye gari yana bambanta magana mai kyau da mara kyau kuma yana aiki da dukkan abin da aka ga mishi na alkhairi Allah yace wa ulaiika hum ulul albab kuma waɗannan su ne waɗanda suke masu lafiyayyen hankali Allah ka samu daga cikin su sai Allah yace afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد وبنتي تعالى yake cewa abu man hakka alaihi kalimatul azab Allah yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace masa yanzu mutuban da Allah ya riga ya wadauta masa kalmar azaba akan shi ma'ana an rubuta shi dan wuta ne duk yadda zaka yi da shi a duniya wallahi sai daga gane shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani gurin Allah ya tamshi innaka la tahdi ila siratal mustaqim innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ubangiji ta'ala ya ce kai kana shiryar da mutane akan tafarki mai wato madaidaici a wani gudu ya ce kuma kai baka shiryar da wanda kake so shi yasa kinin shirwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine bayani akan abin da ya shafi daidai da ba daidai ba wannan shine shirwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi yazo ya bayyana al'umma wannan halal ne wannan haramu ne wannan sunna ne wannan bid'a ne wannan ibani ne wannan kafirci ne wannan tauhidi ne wannan shirka ne to idan ka bi wannan ka zama daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya shirya da su da shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mutum yana cikin halin halaka Allah ya rubuta shi halakeke ne manzon Allah ya shirya da shi shine a gurin Allah ta'ala yace ba zai yi ba innaka la tahdi man ahbabta kai baka isa ka shirya da dukkan wanda kake so ba shi yasa Allah yace afa man haka alaihi kalimatul azab yanzu mutumin da kalmar azaba ta tabbata a gare shi ya rasulullah afa anta tinkizu kai ka iya ka tsallake ko kuma ka tsamar mutumin da Allah ya riga ya rubuta shi yana daga cikin manfin na wanda za su ga cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya tsamar da wanda ke cikin wuta sai da uzunin Allah sai Allah ta'ala ce lakinnal ladina taqaw kai kana shiryar da waɗanda suka ji tsoron Allah ne ya rasulullah domin waɗanda suka ji tsoron ubangiji a wannan rayuwa ta duniya wato lahum gurufin Allah ya musu alƙawarin wata gurufin abinda ake cewa guruf shine kamar a ce shato ko bila wanda suke makekiya babban gida suna da gida babba wanda a cikin aljanna me yasa Allah zai ba su wannan saboda sun ji tsoron ubangiji tabaraka wataala me faqihin gurfin kuma bayan waɗannan gidan dajin har na suna da wani gida a sama domin shi gidan aljanna ba ana fara gidan shi bane daga ƙasa a sama ne yake Allah madaukakin sarki cikin kaddarawar shi da iko shi ya gina aljanna a sama kamar yadda aka yi wa 'yan wuta gidajensu kuma su kuma a ƙarƙashin ƙasa haka 'yan aljanna gidajensu a sama suke ya tabbata a cikin wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imamu ahmad imamu ahlus sunna wal jamaa ya zo da shi cikin ingantattun hadisansa abi hurairah Allah ya kara mashi da yake ba da labari a wannan hadisi yace inna ahlul jannati la tara'una fil jannati ahli ghurfa yan aljanna domin aljanna hawa hawa ce suna gidan da jinsu na aljanna suna tsinkayar waɗanda suke cikin wannan gurfa ɗin da ake faɗi wanda suke cikin shato da Allah ya musu a cikin aljanna suna tsinkayar su a sama kama tara'una da kaukabu ad-duriyil al-gharib kamar yadda ku kuke tsinkayar wato farin wata ko kuma kamar yadda kuke tsinkayar tatsuniya haka kai kana aljanna zaka tsinka gidan wani a cikin aljanna kamar yadda kake tsinka farin wata a sama saboda darajar shi ta fita ka Allah ya gina masa gidan da ya fi naka yana cikin wata ni'imar da kai baka same ta ba duk da kai a cikin aljanna kake domin aljanna hawa hawa ce kowa yana da irin daidai gwargwadon tashi aljanna kamar yadda ka san a nan duniya ba duk yadda Allah ya mutane da wadata to wadata iri iri ce wadatar wani a gurin wani talauci ce talaucin wani kuma wadata ne a gurin wani haka Allah madaukakin sarki ya bambanta yan aljanna to su waɗanda suka samu tsoron ubangiji tabaraka wata'ala to su ne wanda Allah ya ce suna da gurufin waɗansu gidaje wanda Allah ya tanada musu a sama da su kumbin fauki ha a saman gidan hallar gurufin akwai waɗansu gidaje hawa-hawa mubuniyatin wanda Allah ya gina ta dalimin tati al'adharu kuma a cikin gidajen nasu Allah ya sanya waɗansu irin abubuwa na shaye-shaye za mu yi na shaye-shaye na jin daɗi wanda suna yawo a ciki kamar yadda fanko yake yawo a cikin tiyo ko kamar yadda korama take yawo haka Allah ya kwatanta cewa suna da abubuwan da ke yawo karkashin katangar aljanna da kuma itacen da Allah ya tanada musu wannan kuma Allah ya ce idan mutum ya ji tsoron Allah Allah ya bashi wannan gidan wanda yake baini saman baini wa'adallah alƙawarin Allah ne Allah ka samar daga cikin zamu samu wannan alƙawari sai Allah ya ce shi kuma Allah subhanahu wataala la yakul fillahu mi'ad baya saba alƙawarinsa in dai har ka bi Allah to babu shakka zaka shiga aljanna shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man kana fil ummati dakhala aljannata illa man aba duk wanda ya zama cikin al'ummata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai shiga aljanna sai dai wanda ya kiya wannan magana ta bada mamaki ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah yace kowa a cikin al'ummar shi zai shiga aljanna sai wanda ya kiya suke mamaki wa ma ya aba ya rasulullah waye kuma wanda shi zai ki shiga aljanna a karan kashi sai manzon Allah ya fassara musu ma'anar magana yace man ata'ani da kala janna duk wanda ya muni biyayya sau da kawato wannan da aljanna ya shiga aljanna abinda ke hana maka shiga aljanna sabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda yake baka tabbaci da garanti shiga aljanna shine koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'amala da kake yi da kullum kai koyi da manzon Allah a cikin halayenka ka yi koyi da halin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a bangaren ibada in ka zo kada ka ba allah bauta sai ka kwaikwayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a irin wannan bautar in dai kai haka kai dan aljanna ne haka manzon allah ya ce man azani da kala janna wa man asani faqad aba wanda kuma ya saba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan mutum kamar ya hana kashi shiga aljanna kamar ya kiyaye an ce manzon allah mai hakuri ne kai sai ka zama to mara hakuri har kake tutiya kana jin daɗi kana ta ne ba da haƙuri kuma wai abin yana burge ka za ka samu yana alfahari da haka nan ko ni da yake ganin ba da haƙuri to shi kenan kin saba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kin kama hanyar wuta maza allah mutum ne mai kyauta kai sai ka zama to mai rowa kaga a nan gurin ka kama hanyar jahannama domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albaqilu aduwullahi walau kana aliman duk marowaci makiyin allah ne ko da ya zama to masani ne kida ya kamata ka zama to mai kyauta ba marowaci ba ka zamanto kana kyautatawa ga dukkan mutumin da kuke tare da shi kada ka yarda a ce akwai wani mutum da Allah ya hada ka da shi ya fi kyautata ma sama da ya kake kyautata masa saboda an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam abakai guda biyu waye Allah ya kuso waye mafi kusanci da Allah sai manzo Allah ya ce wanda ya fi kyautatawa zuwa ga abokin shi kenan ko abota kai da wani to yi kokari a cikin abotan da zaku yi zamanto irin alherin da kake yi masa wane shi ya raba maka wannan kuma abu ne wanda mutum yake iyawa ba sai kana da arziki ba ba sai kana da mulki ba a kyaukyawan ɗabi'u kawai za ka samu karankawa mutane alherin da ba za su iya rama maka ba ko da ta ɓangaren ba shawara mai kyau ne ko da ɓangaren kula da su ne ko da ɓangaren zama tsakani da Allah da su ne ko da ɓangaren ba su kariya ne da sauransu to duka wani daga cikin koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin abin da ya umarni mu da shi shine kyautata zuwa ga makwabtaka ka zaman to kai makwabtanka ba sa dadanka ki rika kyautata makwabtanki a kowane irin zamantakewa da kuke tare saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa mutum bai yi imani da Allah ba sai an same shi yana mai kyautatawa zuwa ga makwabtansa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril yakan zo mini kowane lokaci amma kafin ya koma sai ya ja kunne na ya ce ya Rasulullah yi kokari ka kyautata zuwa ga makwabtanka hatta zannatu annahu sayuwarisuhu har nake tsammanin kafin wahayi ya gama sauka ana iya cewa makwabci zai ciga da makwabci saboda irin yawan gargadi da ake yi manzon Allah akan makwabtaka yau kaka makwabtaka mu take a yanzu galibi sai garin sai yan kadan da ake kyautatawa tsakani ya daga cikin shartar imani ma da manzon Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw aw aw yasmit annabi sai ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul jarahu duk wanda ya imani da Allah idan zai faɗi magana ya faɗa alheri ko ya shiru sai nabi ya ce in mutum ya imani da Allah to ya yi ƙoƙarin girmama makwabcinsa haka a yau sai aka waye gari mun saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan irin zamantakewa da muke a makwabtaka idan ba kuma ce ba a nan da kwana biyu mun karanta bayanin wata baiwar Allah mai yawan sallah da yawan azumi da yawan karatun alkur'ani ga aikin furilla ga nafila ga mustahabi amma sai Allah ya karɓi rayuwarta a gaban manzan Allah aka yi ta zana irin waɗannan halaye ta masu kyau Allah sarki wancan mutum ne ya kirki ga yawan sallah ga yawan azumi ga kyauta ga sadaka ga zumunta ga kaza a ƙarshe kalma ɗaya aka faɗi manzan Allah ya ce tana huta aka ce ita laifinta dai ɗaya ne wance akwai cutar da mutum da bakinta ma'ana tana cutar da makwabtanta da harshenta ita ta iya bakar magana ne kawai an ta ƙona miki bakar magana har ki mutu baki amincewa manzo Allah da aka faɗi wannan sai ce la kai rafi ya hiya finnar wannan mata da abin da ko zana babu alheri tare da ita tunda tana cutar da makwabtar da harshenta wannan matar tana wuta tuni ma manzo Allah ce an sa ta a wuta daga mutuwar ta an jefa ta a wuta har yake bada misalin cewa kakki fudda tsammanin cewa cutar da makwabta a bisa harshe yana kai mutum wuta daga cikin makwabta har dauki shi yake ma makwabci yake ci dole sai an yi taka tsantsan dan wata gani take idan ta waki shi ta kazafi ko ta mata sharri ko ta ga mata bakar magana ko ta mata mummunan suna ta sha a banza to kin ji ga wata an ambaci ayyukan alherin ta gaba daya banzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi magana ba amma ana cewa tana cutar da makwabta da harshen ta annabi yace duk abin da ta aika zafa ta da alheri tana wuta saboda haka ya kamata mu yi takatsantsan idan mun kalli irin jerin waɗannan hadisai za mu gane cewa annabi ya yi gaskiya da ya ce duk wanda ke cikin al'ummar shi zai shiga aljanna sai wanda ya kiya ya galibi duk mulki saboda ga abubuwa masu kyau kyawawa mun san su amma ba ma aiki da su ga abubuwa masu muni mun san munin su kuma su muke ɗabakawa da haka kowane mutum ya shiga cikin taitayinsa idan Allah ya ka a cikin wannan al'umma ya maka gidan dogo ya maka ainihin gurno ya maka tagwamashi ya maka shatar ta arziki yi kokari ka yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarka a cikin ibada a cikin al'amuranka gaba daya kana mutuwa sai ka je aljanna amma idan ka waye gari duk al'amuranka sun yi barambaram da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to babu shakka wanda ka halaka da kanka ka je ba kanka cikin bala'i da musiba wanda babu irin musibar da take ta domin wuta zaka wallahi gangan jikin dan adam in ka lissafi yanda Allah ya tsara shi ba jiki bane wanda zai ji dadin zama a cikin jahannama ba zai ji dadin zama a cikin wuta ba idan kana so ka jarraba ka gane gangan jikinka bai isa ya zauna a cikin wuta ka ji daɗi ba ɗauci garwashi ɗaya kawai ka riƙe kai minti biyu in za ka iya ba za ka iya ba idan har ba ka iya minti ɗaya da garwashin wuta a hannunka wannan wutar ta duniya wanda ba ta da zafi a gurin wutar lahira ya za ka haƙurce ba kanka wuni ɗaya a lahira a cikin jahannama wurin da Allah ya ce idan za ka lissafa shi da shekarun duniya ya kai shekara dubu hamsin wuni ɗaya na lahira ya za ka zaɓa ma kanka zama a irin wancan wunin a wuta a inda ba ka iya minti ɗaya ko biyu daga rushin wuta a hannunka saboda haka wallahi jama'a mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu yi wa Allah madaukakin sarki da mu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan duk abin da ya mana umarni dan mu samu huta da gidan aljanna amma idan muka wayi gari kowa ya aikata abin da ya ga dama man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda a rayuwar shi ya zaɓi abin da yake so yayi to ranar lahira zai gamu da abin da baya so ne kuma ba wanda ya sai raba shi da shi Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya kyauta karshen mu da haka sai Allah ya dauki sarki yace mi alam tara anna allaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'an مختلفا ألوانه مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب yanzu Allah madaukakin sarki sai yake mana misali a nan da wasu abubuwan da ke faruwa na damana wa tilkal amsal wadribu halin nas wa ma yaqiluha illa al-alimun Allah ce dukkan misalin da yake mana a cikin alqur'ani yana yi ne dan mutane su gane Allah baya misali da banza da kaji Allah yayi misali to karkashin misalin nan akwai wani darasi da ake so ka dauka kai yake da shi a rayuwa kaga Allah yayi misali da abubuwan da suka shafi damuna na saukar ruwan sama da fitar tsare Allah ya mana misalin duniya da gidan gizo-gizo an san gizo-gizo ko shine gidan tattau Allah da tashi mana misalin duniya sai ya kutanta mana duniya yace kaman gidan tattau ne saboda gida ne wanda yake baya boye mai shi tattau yana cikin gidan shi kana tsinkaye shi kuma baya hanawa rana ta gasa shi baya hanawa sanyi ya kona shi baya hanawa iska an zo ta yi gaba da shi baya kare shi daga ruwan sama kaga to haka duniya Allah ya musalta ta saboda ba komai bace mu dauke ta ba matsayin komai ba kar ka dauke ta da girma kar ka dauke ta da wani muhimmanci yadda ka gidanta to haka duniya take to haka Allah yakan ka mana misali a wani gurin da wato sauro fiffiken sauro ko kuma sauran kanshi har shi yasa kafirai suke mamaki suke cewa wannan abin da Muhammad yake karanta ba ba daga Allah bane me ina Allah ina Allah zai damu da kuda ko zai damu da wani sauro kuma sannan Allah madaukakin sarki a wani gurin sai yake kama da misali abubuwa ne ga su daban-daban wanda idan ka kalli misalin kai sai ya kawai kamar an yi shi ne kawai ba ya da muhimmanci a cikin rayuwarka wallahi duk abin da Allah zai bada misali a cikin alkur'ani sai aka yi tadabbare shi akwai wani darasin da Allah yake so ka dauka a ciki to shine Allah ya ba misali a nan gurin ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an shin ba ku ganin Allah yana saukar ruwa daga sama ashe ruwa daga ina yake zawa daga sama amma in falsafa suka ce wai ruwa yanayi ne yake yin shi ba daga sama ba ne ɗaya daga cikin magabata ke ta duk wani nau'in ruwa da ka gani a nan duniya to asalin shi daga sama ne ya sauko Allah yana saukar ruwa daga sama nassin alqur'ani yace alam tara anna Allah ba ku gani ba cewa shi Allah anzala minas sama'i ma'an yana saukar ruwa ne daga sama fasalakahu yanabi fil ardi Allah sai ya sanya wannan ruwan idan ya sauka yana ɓoyewa a cikin ƙasa idan ruwa ya sauka in ba dan kasa tana shanyewa ba aida ba za a rayu a duniya ba babu inda za a samu a zauna a duniya duk ruwa zai mamaye ta amma sai Allah ya umarni kasa cewa idan ruwa ya sauko ke kuma ki tsotse shi shine ba wace ce ai ba yau ne ake ruwa ba kasa tana shanyewa wai wata kalma ce ba wace ya rago idan kani ba wace ya faɗa haka kenan abin da aka yi na kirkin ba yau ne ake yin shi amma kuma bai yi tasiri ba shi yasa Allah ya ce ba ku ga muke saukar da ruwa daga sama ba idan mun saukar ruwan ita ƙasa sai ta tsotse wannan ruwan wani ya je wani guri ya taru a yi amfani da shi wasu yi noman rani wasu a shayar da dabobi wasu mutane su ɗauka su yi amfani da shi wani kuma ya ɓace a cikin ƙasa sannan idan Allah ya saukar da ruwan idan ya umarci ƙasa ta shanye ruwan sakamakon shanye ruwan kuma akwai wani natija da ake samu sun ma yakan dubihi zar'an sai Allah ya fitar da tsirrai ya daga cikin tsirrai abubuwan da mutane suka shimka domin amfanin noman rani ko kuma noman gona wato noman damana kenan idan an yi ruwa ƙasa ta shanye ruwan dukkan shimka da aka yi a cikin ƙasa za ta yi mai za ta fito za ga tsanwa shar bayan 'yan kwanakai Allah ya ce daga cikin abin da za mu fito da shi daga cikin ƙasa muktalifin alwanu sai ga kowanne kamar shi daban ruwan iri ɗaya ne amma idan abu ya fito a ban ƙasa na shimkoki da ciyawoyi za a ga kowanne kalar shi daban-daban za a shimka misali idan ka ɗauki noma irin namun afirka za a shimka hatsi za a shimka dawa za a shimka wake za a shimka riɗi za a shimka yakuwa za a shimka miyar kuɓewa komi za a shimka dai zai fito da kamar shi daban amma kuma ruwan iri ɗaya Allah ya ce duk abin da kuka shimka ne za mu shayar muku ne da ruwa kala ɗaya ne amma abubuwan kuma za su fito daban-daban har Allah ma ya ce nau'in abin da kuke shimkawa an shayar da shi ruwa ɗaya amma wani fadulu ba zuwa ala ba'ar fil ukul sai mu fifita wani bangaren abinci da wani bangaren abinci a wajen ci wani abincin ana cin shi ɗanye ne idan an dafa shi ba zai ci ba wani kuma sai an dafa wani kuma sai ya bushe wani sai an sussuka shi saboda yana cikin wani kwamso da ake cewa kaikai wani kuma da ka ciro shi kawai ci za ka yi baya da kwamso baya da kaikai duk dai wannan Allah yana nuna maka ne karkashin wannan abin da Allah yake tsirowa idan an yi ruwa a cikin damana to akwai wani tasiri a rayuwarka ta dan adam akwai wani darasi da ake so ka dauka akwai wani amfani da zai maka idan ka lura da shi Allah madaukakin sarki mai hikima kenan da haka sai ya ce sun mai hidu idan abin ya fito muktalifin alwanuhu wanda komai kamar shi daban ne sai ga ya bushe a wani lokaci idan Allah ta'ala ya dauke ruwan sama fatarahu musfaran abin da ya danye ne da yana tsan washir yanzu sai ya bushe za ga shi ya zama mai musfaran yayi wani masara masara wani yayi fari wani yayi dadada wani yayi duhu za ga shi ya canza daga alama shi ta kore ya koma musfaran wata kama daban su mai ja'alahu hudaman idan abin yana da nauyi a da iska ba ta ɗaukar shi sai Allah ta'ala ya sa dukkan abin da ya bushe daga ɗanyenta sai ga ya koma kuɗaman baya da nauyi ya bushe karar iska ma tana ɗaukar shi Allah ya ce to duk wannan abin da muka yi a damana ba mu yi shi haka nan ba inna fi zalika la zikra wannan wani galgadi ne wannan akwai wa'azi wannan akwai tunatarwa amma ba ga kowa ba illa li ulul albab ga waɗanda suke masu hankali ashe damana idan ta zo aya ce darasi ne Allah yake bai al'umma wanda ya kamata su yi amfani da shi su ji tsoron ubangiji ta baraka wata'ala idan ka kalle mu gaba ɗaya mu mu da muke raye a yanzu tamkar irin abin da allah ya kusalta ne da damana kamar an yi ruwa ne babu mu sai aka fito da mu don duk wanda yake zaune a nan gurin nan da shekara ɗari ta baya a yi babu shi ko ba da akwai mai shekara ɗari a nan a ce akwai wani lokacin da Allah ya kaddara tamkar ruwan sama aka yi yadda kaga damuna ta huto shimka ta huto ciyawa ta huto bayan ruwa to mu ma haka aka bubbugo da mu daga wani yanayi kuma da kakkalin mu ba irin mu daya ba kamar yadda Allah ya ce abin da ke fitowa tun muktalifin alwanuhu ko wanda ya kamar shi da ba a cikin mu wani dogo ne wani gajere ne wani hori ne wani baki ne kuma tun a rayuwar tamu za ga yadda Allah ya kwatanta cewa za a ga mutum ya canza ya zama to musulman haka muke canzawa za ga mutum lokacin da ya taso yana ɗan ƙarami Allah maɗaukakin sarki ya fashe kyan fata da kyan fuska da ka kalli kamar shi yana burge ka amma tafiya tana tafiya sai ga ya fara dukawa in dogo ne shi sai ga ya yi dogo ya yi doro inda yana tafiya a meke sai ga yanzu ya ɗan duka inda an kalli fatar shi ta jikin shi sal take in sai ga wani jijiye jijiye kan tsinkaya za ka dai mutum ya canza launi daga irin launin shi na da kai ana tafiya ana tafiya wata rana sai ga mi ya zama kamar ba shi ba ya koɗe ya yi ya ba idan kake kalli jikin shi gaba ɗaya abinda kake gani kawai jijiya kai wata rana sai ka waye gani ka gaba bishi ya koma zuwa ga Allah yanda idan aka yi ruwa ake fito da tsirrai haka Allah madaukakin sarki ya halicce mu kuma haka wata rana yanda idan ka koma daji za ka wannan abin da ya fito babu shi wallahi wata rana ruwa gaba ɗaya babu kamar da shekara ɗari da ta wuce waɗansu ne ba mu ba yanzu ga mu a duniya muna rayuwa ko da ka dawo nan da shekara ɗari dukkan wanda ke magana a nan gudun har yara ƙanana ba ce za ka samu masu yawa ba duka mun tafi na mun tafi maka ko mun tafi umara mu dawo ko mun tafi amerika ina muka tafi mun koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala muna can muna jira a tashi alkiyama kuma kowa ya amshi sakamakon ta halin shi haka a damar akwai aya daga cikin ayoyin ubangiji tabaraka wata'ala wajibi ne dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya bada misali da shi a cikin alkur'ani idan muka zama yin tadabbarin ayoyin idan kuma Allah ya nuna mana abin to mu kalle shi da kyau za mu ga mun samu darasi mai yawa a cikin dukkan abin da Allah ya halitta to akwai aya wanda suke nuna maka cewa annahu wahidin Allah shi kadai ne kuma ya tantance abota masa ba tare da wani ba da haka Allah ya ce inna fi zalika la zikra li ulil albab lalle a cikin sha'anin damuna akwai gargadi akwai wa'azi ga dukkan mutane masu hankali Allah ka samu daga cikin su sai Allah ta'ala ya ce afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih fa waylun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah
yanzu Allah ta'ala sai yake ba mu wani albishir yake cewa afaman shara Allah sadrahu lil islam lalle duk mutumin da Allah ya haskaka mishi kirjin shi da san musulunci wani ba abin da yake burge shi illa ya gaina bautawa Allah a bisa bauta ta gaskiya koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba akan bid'a ba ba akan al'ada ba abin da yake birge shi kawai a wa addinin musulunci aiki musulunci ya ci gaba shine ma'ana mutumin da Allah ya haskaka mishi zuciyarsa da musulunci Allah ka samu daga cikin irin waɗannan bayi to shine Allah ya ce fa huwa ala nurin min rabbih duk wanda ya samu kansa a cikin irin wannan tsari a cikin irin wannan siffa a cikin irin wannan ɗabi'a to wannan fa mutum yana kan hasken ubangijinsa ne Allah ka samu akan haskenka damar ɗayan biyu ne ko dai ka kasance musulunci ke burge ka ko kuma kafirci ko dai ka kasance ya da'a da biyayya ga Allah in take maka daɗi a rayuwa ko kuma ka ji kana jin daɗin saban Allah yanzu duk ba abin da yake so ya ji ya saurara ya ji daɗi kamar ya ji karatun alkur'ani a samu wani mahir wani malami wanda ya kware ya iya karatun alkur'ani ya raida sai ga hankali na kwantawa wani kuma so yake ya ji an yi waka kawai an rera waka irin waƙoƙin da ake rerawa a cikin fina-finan hausa irin wakan nan da wancan take yi idan an zo ana labari da ita ke burge ne haka za ka jikin tana faɗi idan ina sauraron gidan ba da masu ai wannan wakan da ake sata wancan da take rera ko ta ware ai wannan waka ita ke burge ne haka ya zama banban da mutumin da yake jin daɗin alkur'ani gida kun bi ba su haɗuwa zuciyarka ta rika jin daɗin waka da kuma jin daɗin alkur'ani manzo Allah ce dinna ba su haɗuwa cikin zuciya ɗaya kai ku kasan idan aka ce alkur'ani ke burge ka ai kasan ka ci nasara ko kana daga cikin masu imani idan kuma aka ce idan kuma aka ce waka ke burge kai ma kana daga cikin masu imani dan Allah wanda waka take burge shi mutumin kirki ne ko mutumin banza da wani dalili ta yaya za mu ce mutumin banza ne idan aka ce mutum alkur'ani na burge shi mutumin kirki ne ko mutumin banza mutumin kirki ne wanda bai bukatar aka dalili ko dan dan banza ma ya san haka duk wanda qur'ani ke burge shi mutumin kirki karka jin kana san alkur'ani wallahi wannan alama ce ta mutumin kirki ne kai aya daya ko sura daya ka rika san ta kada sai kai ka aljanna akwai wani bawan Allah annabi ya sanya shi jagorancin wata rundunar da aka je yaki kuma ya zama shine limami duk lokacin da zai da zai ba su sallah daga cikin sallolin da ake yi duk surar da ya karanta sai ya karanta suratul suratul ikhlas ya karanta qul huwallahu daga baya duk sallar da zai musu in ya karanta wata sura sai ya karanta qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa yurku ashe abin ya dame su kai dai kawai saboda shine shugaba ba yadda zasu yanzu ba su mishi magana ba sai da aka dawo daga wannan yakin sai suka ce ya rasulullah ai wani da ka sa mana shi shugaba tun da muke shi yake mana limanci amma akwai wani abu da yake wallahi ya ba mu haushi ya dame mu mina da yake yi suka ce duk karatun da zai yi baya ruku'u sai ya karanta sura al-ikhlas duk lokacin da zai ba musalla sai ya karanta qul huwallahu wannan abin ya da sai manzo Allah ya ce musu kun tambaye shi me yasa yake haka ku tambaye shi mana addini musulunci ai addini na hujja kun tambaye shi ta mu tambaye shi ba sai manzo Allah ya ce ku tambaye shi sai kaiwa ne wai me yasa duk sallar da ke sai karanta sai ka karanta mana sura al-ikhlas babu sallar da zaka ba mu sai ka karanta qur'an Allah sai ya ce li anni uhibbuha ina karanta sunan ikhlas ne saboda ni ina kaunarta ni ina son ta kaga abin da ya fara shi yana karanta sura ne kawai saboda tana burge shi a rayuwa yana jin dadin ta li annaha sifatur rahman saboda dukkan abin da ke cikin surar sifofin Allah ne sai manzo Allah ya ce mishi hubbuka iyaha yadkhulukal janna ai wannan sanda kake mata kadai tuni Allah ya saka aljanna dalilin shi sanda kake wa suratul ikhlas kadai ya shiga da kai aljanna ashe wannan alama ce ta wanda yake san alqur'ani mutumin kirki ne ko to sai muka ce wanda kuma shi waƙoƙi yake so mutumin banza ne kuma mutumin kuka ce mutumin banza ne ko ai shi ma akwai hujja domin Allah ya faɗa cikin alqur'ani wa shu'ara'u wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli
ubangiji ta'ala ce washu ara'u dukkan mawaka mawaka na hausa ko na indiya ko na larabawa ko na fullanci ko na zabarmanci ya tuba hukumar gawuna waɗanda suke bibiyarsu suna san su halakaku haka Allah ya ce algawuna halakaku duk masu bibiyar waka suna son waka suna burge su to waɗannan su ne algawun waɗanda suke halakaku sai Allah yake gaya mana buka ga su mawaka alamtar annan fi kullu wadin yahimun su mawaka buka ga ko ina kutsa mawaki shi duk kalmar da zai faɗa zai faɗi idan waka shi daidai ko ba haka bane idan mawaki ya dauko waka duk wata kalmar da zai sa a cikin wakar dan wakar ta yi dadi to zai yi kokarin ya sa ta koda kalmar tana da shirka da Allah koda kalmar saban Allah ce to shine yace ba mai bibiyar mawaka sai halakakku sai halakakku inji Allah subhanahu wataala Allah ce wa adam ya ƙulu da kuma su mawaka za ka ji suna faɗin abin da ba a yi ba abin da ba haka ba kaga wannan Allah ke nuna mana kenan masu bibiyar mawaka suna son waka ba sa daga cikin mutanen kirki halakakku ne masu bibiyar Qur'ani suna son Al-Qur'ani suna daga cikin mutanen kirki kai san Al-Qur'ani ma yana kai mutanen aljanna Allah ka samu daga cikin masu san Al-Qur'ani mai girma to haka Allah ya ce duk wanda Allah ya saka mishi kirjinsa ya ga shi yana son musulunci fa huwa ala nurun min rabbih wannan mutum yana kan wani haske daga ubangijinsa Allah ka dora ma kan wannan hasken Allah ya ce fa wailul lil qasiyati qulubuhum kaito ko azaba ta tabbata ga wanda zukatansu suka kekashe min zikirin layi ba sa kaunar ambatan Allah ba sa kaunar alkur'ani Allah ce kai can irin waɗannan mutanen bane ya ci musu halaka ta tabbata a gare su Allah ya ce ulai ka fi zalalin mubin duk waɗanda suke sun kauda kai daga alkur'ani ba sa buƙatar zikirin ubangiji ba sa yi kuma ba sa buƙatar su saurara ma Allah ya ce waɗannan suna daga cikin wanda suke cikin bata ko batar da ya nisantar da su daga samun rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah kare mu da kekashewa zuciya daga zikirin Allah Allah ka shiryar da mu tafarkin madaidaici Allah ka sa aljannar firdaus da zama yace mu komar mu Allah ka biya mana bukatun mu da alkhairi Allah ka yaye mana damuwar mu Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici Allah ka zauna da kasar ni da lafiya Allah ka saukar da alkhairi da albarka da lafiya da zama lafiya a cikin kasar mu Allah ka taimaki al'ummar musulmi waɗanda suke halin kakana kai musamman na cikin ƙasar Falastinu Allah ka agaza musu Allah ka taimaka musu ya Allah duk wanda yake da bukata a cikin mu Allah ya biya masa wanda yake da damuwa Allah ya yi masa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma babu shakka darasin mu ya ba nutsuwa surutu yayi yawa ko da ka nan gaba yara ilimin da suke waɗannan surutu ya kamata a daina su gurin su gurin wasu mai saurare bai jin daɗin saurare mai karatun bai jin daɗin karatu kawai karfin hali ne ya kamata a ce irin wannan gurin da ake karanta alkur'ani a fassara shi ba a samu surutu ba ko ɗaya saboda umarni ne na Allah Allah ce duk lokacin da ake karanta alkur'ani bai ci ai magana ba ta fastami ulahu wa asitu ku yi saurare kuma ku yi shiru amma sai aka waye gari tun da aka fara karatun nan surutu ake ta yi ga yan agaji mata ba su hana yara mata ba nan ma ba su yan agaji maza ko kuma ba ku hana ba ta ga wannan kuskure ne mun tara a cikin laifuka gaba ɗaya kenan Allah ya fi mana amma nan gaba da kuma takin da duk wanda zai yi surutu kada ba shi shigo masallaci yayi waje ya je can yayi wasan shi ya surutu shi baya yi wa hada karatun alqur'ani da fassara alqur'ani tare da surutu da maganganu wannan kuskure ne gaskiya Allah ya fi mana na'am
wannan take cewa malam yawan masu wasu yake damun ta